لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة مريتنا ثلاثة
نعم sha hudu ga watan Ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan uku a shekara ta 2026 miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda yake Huseto a cikin birnin Abuja نعم
kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ne maka fatan alkhairi tambaya ta anan shine na ji kayi magana akan aure ba a wasa da shi to malam ya batun auren yan fim wanda idan za su yi har masallaci suke zuwa da kuma waliyi kuma a matsayin wasan kwaikwayo wannan wasa ne da addini akwai abubuwan ba da ba a wasa da su a addini shi auren yana ciki نعم kuma abin da zai sa mu ce auren su su bai ɗauru ba saboda shi aure yana da rukunai sai sun cika idan suka cika to ko da wasa aka yi shi yayi rukunnan daga ciki shine a samu waliyin ita matar wanda yake da haƙƙin ya aurar da ita to kuma na san anan babu waliyi to shi kuma aure baya yiwa sai da waliyi la nikaha illa bi wali haka annabi yace kamar yadda qur'ani yace fankihuhunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin waliyansu da haka koda a ce gashi sun kawo wani mutum a madadin wanda zai nuna shi waliyinta ne in ba waliyinta bane in an daura auren auren bai yi ba saboda babu wali نعم to sannan sai da sadaki zai yi sun ba da sadaki na wasa dole sai da shaidu zai yi akwai waɗansu da aka tara su ma na wasa a matsayin shaidu an gane ko نعم to sannan kuma zai yi a yi siga siga shine maganar da ake tattaunawa wajen ɗaurin auren an baka na karɓa to waɗannan guda hudu su ne rukunnan aure in ɗaya bai cika ba auren bai yi ba to da haka anan abin da ya hana auren su ya ɗauru saboda babu waliyi amma da da waliyinta wanda ya cancanta ya aurar da ita ko yayanta ne kai ko kaninta ne ya zo a madadin waliyinta kuma aka ɗaura auren to auren ya ɗauru ba za a ce ai da wasa ba ne domin ba a wasa da ɗaurin aure da haka su masu yin wasan kwaikwayo sai su kiyaye irin waɗannan abubuwan akwai abubuwan da a addini ba a wasa da su نعم aure yana daga cikinsu ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ji kan iyayenmu آمين
amin sai ce tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda yake sallah kuma baya azumi ko wanda yake azumi kuma baya sallah sannan kuma ina son bayanin halaccin ko rashin halaccin sa na abota da wanda baya sallah wanda baya sallah kafuri ne نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambanci na zahiri da ake gane musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus salah abin da ke raba tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah da ya bar sallah ya zama mushriki ko ya zama kafiri to shi kuma barin azumi ita sallah ko ka barta da niyyar kana musunta ko ka yarda da ita amma ba ka yi duk ɗaya ne an gane ko نعم amma shi azumi idan mutum baya azumi sai an tambaye shi me yasa baka azumi ka yarda kawai kin yi kake yi yace na yarda azumi wajibi ne amma kawai ba zan yi ba to bai zama kafiri ba
نعم amma yana aikata babban laifi inda hukuma ta musulunci za ta hukunta shi da haka barin sallah hukuncinsa ya fi tsanani akan barin mai azumi sannan idan mutum ya bar sallah kwana uku bai yi ba kashe shi ake a musulunci da mun yayi ridda za a ba shi dama a ce ka je ka koma yin sallah in yana da wasu uzurrurruka ne ko wata shubaha a sa malamai su tattauna da shi su wayan masa da kai su faɗakar da shi to sai a ba shi dama kwana uku idan ya dawo ya ci gaba da sallar shi kenan in bai dawo ba za a kashe shi idan musun sallar yake ya shi yanzu bai ma yadda wajibi ba ce to kisan da za a yi masa kisan kafirci za a yi masa ma'ana za a kashe shi ya zama kafiri yan uwansa ba za su ci gadansa ba musulmai matansa ba za su yi masa takaba ba wanda su musulmai suna sallah ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa wanka ba zuwa zai aje a binne shi kawai ko a miƙa shi arna su karɓi ɗan uwansu su je su yi masa abin da za su yi su sa shi a akwati an gane ko to amma idan ya ce na yarda da sallar kawai ni ba zan yi ba ne to za a kashe shi amma kisan haddi kisan haddi shine za a ci gadansa ba kafuri ba ne sannan za a yi masa sallah za a binne shi a makabartar musulmai wannan kisan na haddi ne kamar musulmi ne ya aikata wani abin da ya cancanci a kashe shi kamar musulmin da ya kisan kai ko musulmin da ya taba aure ya yi zina kaga duk su ma hukuncin kisa ne idan an kashe su za a yi musu sallah domin hukuncinsu na haddi ne ba na kafirci ba shi ko hukuncinsa na kafirci ne to amma wanda ya bar azumi ni dai ban san wani nassi da ya ce a kashe wanda ya bar azumi ba wannan kaɗai yana nuna maka bambancin azumi da sallah ta fuskar wanda ya ƙi yinsu amma kowannen su rukunin musulunci ne shi ma da zai yi inkarin azumin ya ce ban yadda azumin wajibi ba ne to ya kafirta ko yana yin azumin makuwa da haka ya yi ridda a nan shi ma za a yi masa hukunci na ridda to wannan kenan sai kuma maganar abota da wanda ba musulmi ba musulunci bai hana mu mai abokantaka da wanda ba musulmi ba amma wace iri abokantaka banda amintaka abokantaka akwai bambanci tsakanin abokantaka da amintaka ubangiji ya ce la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ka kai abokantaka da kafirin da bai bayyana maka kiyayya ko fada ba ka siya a wajen sa ya siya a wajen ka ka siyar masa ya siyar maka kila ka bashi hayar gida shi ma ya baka an gane ko ko wata hulɗa dai ta rayuwa makamanciyar wannan duk ba laifi ba ne ba inna ma yanhakumullahu anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tuwallawhum arnan da Allah ya hana ku mu'amala da su sune wanda suka bayyana muku da kiyayya to wannan Allah ya ce ba ku ba su ku kiyaye su mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce ina roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya ta malam sallar shafaɗi da wuturi na ga wasu suna jerawa babu tahiya tsakaninsu shin hakan ya halatta e ya halatta mana idan za ka yi shafaɗi da wuturi in mai raka'a biyar kake so ka yi za ka iya yin ta duka sai a ƙarshe kawai kai tahiya kai sallama ko kuma ka rinka yin biyu kai tahiya kai sallama ka sake biyu kai tahiya kai sallama sai kuma ka kawo ɗaya kai tahiya kai sallama ko kuma ka yi hudu a jere sai kai tahiya kai sallama sannan sai kuma ka tashi ka kawo ɗaya shi ma wannan ya halatta ko kuma ka yi biyu kai tahiya kai sallama biyu kai tahiya kai sallama sai kuma ɗaya to wannan idan mai biyar ce in mai uku ce za ka iya yin duka tahiya ɗaya sallama ɗaya za kuma ka iya yin biyu kai tahiya kai sallama sai kuma ka tashi ka kawo ɗaya wannan kuma duk tafi wannan sigar tafi idan sallarka mai uku za ka yi shafa'i da wuturi to kai tahiya a raka'a biyu kai sallama sai kuma ka sake tashi kai tahiya ka kawo ɗaya kai tahiya kai sallama kuma za ka rinka iya yin tahiyar ba sallama ma'ana kai raka biyu kai tahiya amma ba kai sallama ba ka tashi kawowa kai ka biyu kai tahiya nan ma ba kai sallama ba sai kuma ka tashi ka kawo ɗaya sai kai tahiya kai sallama da aka duk wanda aka yayi ko a jera ko a rarraba amma wanda ya fi shine a yi biyu a yi tahiya a yi sallama sai kuma a kawo ɗaya in mai uku ce in kuma mai biyar ce to a sake yin wata biyun a tahiya a yi sallama kuma sai a sake tashi a kawo ɗaya a tahiya a yi sallama a ƙarshe mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce malam ina ƙaunar ka dan Allah to kai ma Allah ya ƙaunace ka dan zatinsa ya ce malam ka faɗi falalar falala da rabo ga wanda aka ce annabi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karasa da sallallahu alaihi wasallam ma'ana yi salati sai ce abin tambaya shine idan 'yan bida'a suna kasida ba tare da ladabi ba suna yawan maimaita annabi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ce mai hasken fuska ko mai wushiriya ya ce to mutum zai yi ta maimaitawa ne har lokacin da suka gama kasidar eh haka ne ƙa'idar in dai za a kira sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kai kuma dole kai masa salati idan kai ka yin salati to ka yi laifi su kuma abin da suke nasu laifin daban kuma idan ka ga ana yin ba daidai ba ba zama ake a wajen ba tashi ake yi idan ka zo inda ake kaɗa-kaɗa ana raye-raye da sunan yabo tashi ake daga wajen amma duk da haka in kana wajen kanka tashin sai suka yi salati kuma suka faɗi suna annabi sai ka yi salati daga nan har ka yi nesa da su ya zama ka je inda ba ka ji domin Allah ya ba mu ka'ida duk inda muka ga ana laifi kar mu zauna wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله Allah ce mun riga mun saukar muku a littafi in kuka ji ayoyin Allah ana kafurce musu ko ane musu izgili ma'ana wata doka dai ta shari'a ana wasa da ita to fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da masu yi ku tashi ku bar wajen hatta ya kudu fi hadisin gairi sai in sun canja topic din magana to sannan kwa iya dawowa ku zauna don wata maslaha tare da su sai Allah ya ce innakum idan misluhum dan in kun zauna tare da su lokacin da suke ba daidan ba da ku da su duk ɗaya ne yadda suke samun zunubi haka kuke samu sai ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an Allah zai hada kafirai da munafikai a cikin wutar jahannama baki daya a wata ayar yace wa in ma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin ko da shedan ya mantar da kai to da katina kar ka zauna tare da azzalimai mana masu aikata laifi ludo ake karta ake caca ake yi taron maulidi ake yi ka tashi daga wajen domin sabawa Allah ake yi in kuma kana zaune a wajen to da kai da mai duk ɗaya ne Allah ya samu dace amin ya baka lada a darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta 223 da haka yau za mu tashi farkon aya ta 224 faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta ja'alullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas me Allah yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله يتي ولا تجعلوا الله كذا كسني ألا أرضة يزمو كرمبارا كلمة أرضة أصلي على رجي معنى تشيني قوة والشدة أبو ميكارفي أنقالي كو na'am to amma larabawa sukan sanya abin da suke gwada harbi da shi shine abin da da turanci ake ce da shi target na koyan harbi shi kuma bahaushe yakan ce da shi karambara wani waje da za a tanada don mutane su rinka harbawa abin da suka harba ya je ya samu wajen don su koyi harbi don su saba to Allah ya ce kada ku mai da sunan Allah ya zame muku karambara wani abin da zai karfafe ku an tabarru wa tattaku don karku yi nagarta karku ji tsoron Allah. To a nan malamai suka ce an tabarru wa tattaku akwai lamun da aka cire. Su larabawa sun saba haka a zancensu wani lokaci akwai harafi sai su cire shi saboda duk wanda yake jin larabci ba sai ka sa haramfin ba in ka faɗa ya san me kake nufi. Asalin yadda zancen yake a nan Allah tabarru to amma lamun din sai aka cire ta kuma irin haka ya maimaitu da yawa a Qur'ani ya idhukumullahu an ta'udu limislihi ay alla ta'udu yubayyinu Allahu lakum an tadhillu ay alla tadhillu da haka duk akwai lamun lamun anan da aka cire domin idan zaka fasara zaka ga in babu lamun din to ma'anar ba za ta fito ba ma'ana Allah ya ce kada ku riki rantsuwa ta rinka ba ku ƙarfi don ku ƙi yin aikin alkhairi to kaga don ku ƙi lamun ɗin ta dan kuki babu ita idan za ka yi fasara ta nan take sai ka ce kar ku riƙe Allah ya zama ko rantsuwa da sunan Allah ta zama abin da za ku ke jin ƙarfi in za ku yi aikin alheri ko za ku yi takawa a to wannan kuma ai abu ne mai kyau to amma su ba haka suke yi ba yadda abin yake shine mutane a da suna yin wata ɗabi'a har yanzu akan samu wasu sukan yi haka wani mawadaci ne to ya san mabukata sukan zo su roƙe shi wannan ya zo ya kawo masa katin asibiti ne wannan ya zo ya ce yana da ba a ci abinci a gidansa ba ne wannan kaza wannan kaza to idan mutum ya san talakawa su ne masa haka da safe kawai da ya tashi da safe ya yi sallar asuba sai ce yau ba zan kashe sama da dubu goma ba na rantse da Allah to duk talakan da ya zo masa sai ce kash wallahi kuma na rantse dubu goma kaɗai na ce yau zan kashe to wani zai zo masa da buƙatar dubu biyu in ya bashi wani ya zo da ta dubu biyar in ya bashi to in wani ya sake zuwa da ta dubu biyar sai ce a a dubu goma na rantse zan kashe yanzu abin da ya rage ban kashe ba dubu uku sai dai ka haƙura da dubu uku nan kuma ko zai ko mutum zai mutu ba zai cika masa ba sai ce ai na rantse to shine Allah ya ce a a ku daina fakewa da sunan Allah kuna kin aikin alkhairi domin idan kai haka a madadin sunan Allah ya taimaka maka wajen kai alkhairi yanzu sunan Allah ka yi amfani da shi wajen me kin yin aikin alkhairi to shine Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zamo mai karfafa a gare ku garan tsaran ku in kun yi da sunansa an tabaru dan ku yin aikin nagarta wa tattaku ku yin abin da zai taimaka muku wajen takawa wa tuslihu bainan nas kuma ya taimaka muku wajen sulhu tsakanin mutane ko kuma ya san ana wata fitina za a gayyace shi je wani taro wanda kuma a cikin taron akwai sulhu ko akwai wani aikin alkhairi sai ce yau na rantse ba zan fita daga Abuja ba to kaga in janaza ta kama a Silaja ce wallahi na rantse ba dan na rantse ba kwada na je in wani aikin alkhairi na da'awa ya kama za a je yanya ko za a je mararraba sai ce a'a ni na rantse yau ba zan fita daga iya cikin Abuja ba wannan rantsuwar bata zama alkhairi ba da haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hana a yi ta shine al-Imam Ibn Kasir yace ita wannan ayat ta fuskar ma'ana ta yi daidai da faɗin Allah cikin suratul Nuri wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah yace kada masu wadatar cikin ku su rantsi cewa ba za su rinka taimako ba wanda wannan ayar sanadiyar saukarta lokacin da aka yi wa nana Aisha sharri cewa ta yi zina wal iyazu billah to cikin waɗanda suka yi mata sharrin da kage akwai Misba ibn Usafa Misba ibn Usafa dan uwan sayyidina Abubakar ne dangin sayyidina Abubakar ne Abubakar shi ya rike mahaifiyarsa ma ba su da wadata shi kuma Abubakar yana da wadata shi ya rike Misba da mahaifiyarsa to lokacin da aka yi wana na isha shari da aka bincika sai aka samu cikin waɗanda suke ta yaɗa maganar akwai shi wannan mitsa ɗin tare da cewa da shi da mahaifiyarsa duk a gidansa aisha suke to wannan ya yi wa sayidina abubakar ciwo kwarai da gaske ya ce yanzu mitsa shi ne zai shiga cikin masu ɓata yata ya kamata a ce ko da aisha ma ta yi wannan abin da gaske ai shi ya rufa mata asiri saboda yana cin arzikin babanta to amma bai kalli wannan ba sai je ta yaɗawa to daga nan ne sai sayyidina abubakar ya rantsa ya ce daga yau da misda da mahaifiyarsa ba za su sake cin ko sulai biyar tawa ba da shi ne sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum kada masu wadata cikin ku su rantse ay yu'tu ulil qurba kaga shi ma Allah yu'tu ulil qurba ne su rantse kan cewa ba za su sake taimakon yan uwansu na kusa ba wai dan sun bata musu ko dan sun musu ba daidai ba wal yatama wal masakin ko su rantse su ce ba za su taimaki marayu ba ko ba za su taimaki miskinai ba dan sun bata musu rai wal ya'fu wal yasfahu ku yi abuwa ku yafe ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum kuma ba ku san Allah ya yafe muku ne ina so lokacin da wannan ayar ta sauka kai tsaye da Abubakar take domin shine wanda ya aikata haka ya rantse cewa ba zai taimaki wani dan uwansa ba saboda ya cutar da shi ko ya bata masa rai da haka manzo Allah ya kira Abubakar ya karanta masa sai Abubakar ya ce wallahi na rantse da Allah ni ma ina son Allah ya yafe mu sai ce ya ma'aikin Allah na yafe masa kuma duk abin da nake masa na alkhairi ma ninkawa zan yi radiyallahu to anhu kaga ita ma wannan ayat tana hana karka rantse ka fake da rantsuwa ka ƙi yin wani aiki na alkhairi ko da bata maka aka yi kuwa to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ya Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah sami'un mai ji ne da maganganunku in kun yi alimun masani ne da ayyukanku in kun aikata abdullahi dan abbas ya ce ita ayar shine faɗin mutane da sau da dama suke yi ma'ana abinda ayar ke ta kunsa la taj'alanna urdatan li yaminika an la tasna alkhaira kada ka sanya rantsuwa ta kare ka gaburan aikata alkhairi walakin kaffir an yamini sai dai koda ka rantsa cewa ba za ka yi aikin alkhairin ba to kuma sai aka buƙaci ka yi to gwanda ka yi kafarar rantsuwar ka je ka aikata alkhairin na'am da aka yace kafir an yaminika wasna il khaira ka kankare kafara ka kankare rantsuwa ka kai mata kafara ka je ka aikata alkhairi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda amin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni wallahi insha Allah manzon Allah yace kun ga ko ni na rantse muku da Allah la ahliku ala yaminin nakan rantse in ce ba zan yi abu ba amma fa ara ghairaha khairan minha sai in ga yin abin ya fi rantsuwar sai ce illa ati alladhi illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha to idan haka ta faru nakan kankare rantsuwa ta in mata kafara sai in je in aikata alkhairi da haka yanzu ko ka rantse ka ce sai nayi kaza to sai ta bayyana yin ba alheri bane karka ji nauyi je kai kafara rantsuwa ka aikata alherin na'am sau da dama wannan yana faruwa wani lokaci uba ya ce wallahi sai ya yi wa ɗansa kaza sai ne maka duka to malamai suka ce in kuma baka dake shi ba fa kafara ta kama ka to kuma da kace sai kai masa duka kuma sai ya kamu da rashin lafiya to yanzu ka dake shi bai da lafiya ko kai kafara rantsuwa Kafara.
kai kafara rantsuwa ko miji ya ce da matarsa wallahi in kika yi kaza sai na yi kaza kuma sai ta yi kuma aiwatar da abin da ka rantsan kuma ba shi da alkhairi to sai kai kafara ka kyale wannan rantsuwar ba sai kayi ta ba manzo Allah ya ce shi kansa ma yana yin haka to kaga magana ta kare kenan da aka karka fake da cewa to ai na rantse ai Allah ya san zaka rantse shi yasa ya baka mafita kuma ya san zaka iya rantsuwar kuma rantsuwar ta zama da kuskure da aka karka fake da cewa ai ni na rantse ai ni wallahi sai nayi a'a wannan ba daidai bane ba to haka ne Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man halafa ala yaminin duk wanda ya rantse akan wani abu fara'a ghairaha khairan minha sai ga wani abin ya fi zama alkhairi sama da yin abin to falyukaffir an yaminihi yayi wa ita rantsuwar tasa kaffara wal yaf'al alladhi huwa khair ya aikata abin da shine yafi alkhairi din sai Allah ya ce ni لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah ya ce la yu'akhidhukum Allah ku sani Allah baya kama ku billahi fi aymanikum da ya sassan rantsaran tsanku ita rantsuwa iri iri ce akwai allagu akwai kuma almuaqqad sannan akwai algamus allagu rantsuwar da ta kama baki mutum yana yin ta ma ba tare da ya sani ba na'am shine ibnu kasir yace allati la yaqsidu hal halifu ita ce rantsuwar da mai yin ta ba da gaske yake ba ya bari ne rantsuwar har ta kama bakinsa shine anana Aisha tace shine misalin mutum yace la wallahi bala wallahi eh wallahi ma'ana ana magana duk kalma sai kayi rantsuwa a cikin ta to wannan rantsuwar rantsuwa ce wacce ta riga ta kama baki irin ta ita ake kira da lagul yamin Allah baya kama mutum da laifinta ita kan ba sai kai mata kafara ba a cewa ne fita za ka yi daga masallaci eh wallahi fita zan yi to me amfani sai ka ce eh wallahi to amma ta riga ta kama baki ah zama za ka yi eh wallahi zama zan yi to irin wannan rantsuwar ita ake kira lagwul yamin Allah baya kama mutum da ita ita idan mutum yayi ba sai yayi mata kafara ba da kace eh wallahi fita din zaka yi sai kuma ka kwanta baka fita ba to ba za a ce ai wani ka rantsa da haka sai ka fita ba a'a irin wannan rantsuwar ya sashiyar rantsuwa ce shine al-imam ibn kasir yace ai la yu'aqibukum wa la yulzimukum bima sadara minkum min al-aymani al-laghiya Allah baya yi muku ukuba kuma baya tirsasa muku sai kun cika na irin waɗannan rantsarantsan da kuka yi yasassu an gane ko to shine yace walakin sai dai yu'akhibukum Allah yana kama ku ne bima kasabat qulubukum da abin da zuciyarku ta kudirce a wata ayar walakin yu'akhibukum bima aqattumul ayman sai dai yana kama ku ne da abin da zuciyarku ta kudirce rantsuwar ka san abin da kai rantsuwa ce kuma da nufi kai ko ka ce sai ka yi ko ka ce ba za ka yi ba kuma zuciyarka ta kudurci haka ba irin waccan ba to ita wannan idan kuka yi ta Allah yana kama ku ta yaya ta inda in ba ku aiwatar da abin da kuka ce za ku yin ba idan kuwa ba ku aiwatar ba to abin da zai hana Allah ya kama ku shine ku yi kafara fa kafaratu it'amu asharati masakina من أوسط ما تطيبون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلكتم واحفظوا أيمانكم haka Allah subhanahu wataala ya ce idan ku baku cika irin wannan rantsuwar ba da kuka nufi yin rantsuwa akan za ku yi ko ba za ku yi ba sai ya zama ba ku aiwatar ba to ga kafara kafara shine ku ciyar da miskini guda goma kuma abinci tsaka-tsakin abinci ba abinci garau-garau ba ba kuma irin abincin biki ba ko abincin sallah matsakaicin abinci a misali ka ce abincin ma'aikacin gwamnati ɗan albashi a tsakiyar wata kaga a farkon wata ma'aikaci yakan ɗanci nama lokacin wata bai ja ba idan kuma wata ya ja to sai dai a cika da kwaɗo da mai da yaji to ita kafara ba a ba da abinci mai tsada can kuma ba a ba da abinci na ƙasa can na tsakiya mana abinci mai mai rai da lafiya ko da ba nama to shine Allah ce shi zaka ciyar da mutum goma ko kuma kai musu tufafi an gane ko to anan malamai suka ce zabi aka baka idan kaga zaka iya ciyar da su abinci mutum goma a lokaci guda ka ciyar da su shikenan rantsuwa ka tawarware ko kuma ka ba su tufafi su sa in ka ba su tufafin da kowa ya ishe shi shikenan ka warware rantsuwarka in kuma ba haka ba auta hariru raqaba ka je ka sai baiwa a kasuwa mumina ka yanta namiji ko mace to faman lam yajid wanda bai samu duk waɗannan abubuwan ba ko dai ga miskinan da za a ciyar guda goman amma shi bai da kuɗin ci da su ko kuma yana da kuɗin ci da su din amma garin da yake duk babu talaka kowa mai kuɗi ne ko kuma yana da kuɗin ba su tufafin ga tufafin amma kuma duk mawadata ne a inda yake babu wanda za a ba tufafi kowa ya wadata ko kuma akwai masu bukatar shi ne bai da abin da zai ba su to sannan ko kuma ita ma baiwar babu akwai kudin siyan amma kuma an daina cinikin bayi ko kuma babu bayin akwai bayin amma kai kuma baka da kudin siyan to wannan duk yana cikin faman lam yajid wanda bai samu ba sai Allah ya ce fa siyamu salati sati ayyam to sai ya azumin kwana uku kwana uku kuma a yi su a jere domin ita kafara na daga cikin manufarta shine ka ji wahala to shi azumi in baka jera shi ba baya baka wahala in an ce ka yi ɗaya yau sai bayan wata uku ka sake ɗaya sai bayan wata uku ka sake ɗaya to ai ba za ka ji shi ba shi kuma azumin kafara manufarsa shine ka ji zafi ka sha wahala shi yasa a kafarar kisa da kafarar zihari aka ce muta tabi aini a jere mutum zai azumi sittin a jere da zai yi hamsin da tara ya karya ɗaya ba da uzuri ba to da hamsin da tara sun rushe sai ya sake maimaita to shine Allah yake zalika kaffaratu aymanikum wannan shine kafarar rantsuwar ku idza halaftum in kun rantsi wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsarantsan ku rantsuwa tana da matukar muhimmanci to rantsuwa ta uku ita ce al-yaminul ghamus ita rantsuwa ce da ka san abu ƙarya ne kuma ka rantsi akai to ita wannan rantsuwar ba ta da kafara an kira ta da suna algamusu algamus ana nufin mai dannawa malamai suka ce li annaha tughmisu sahibaha fil nar dan tana danna mai yinta a cikin wuta in ya mutu bai daina ba to kaga kenan rantsuwa akwai daya wacce babu laifi akwai daya wacce akwai laifin amma ana kafara akwai ɗaya mai laifin da ita ba ta da kafara saboda muninta to shine ubangiji subhanahu wataala yake mana bayani anan sai ya fara da lagwil yamin la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim Abdurrazzaq sahibu ma'mar Abdurrazzaq as-San'ani Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa uwar mu'mine Aisha قالت عائشة تشي هم القوم يتدارؤون الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله ويتدارؤون في الأمر لا تأكيد عليه قلوبهم shine duk magana da mutum zai rinka tattaunawa da ɗan uwansa kai ka rantse shi ya rantse kuma kowannen su ba nufin rantsuwar ce da shi ba kowannen su rantsuwar ce kawai ta zo masa ko ta kama bakinsa to irin wannan ita ce rantsuwar da Allah ya ce baya kama mutane da ita ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للي الله مي غفرا ني حليم كما مي حقورن كامو ني ga mai saba masa sai Allah yake للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن
Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim dangane da waɗanda suke rantsewa akan matayensu ita al'ila shine rantsuwa daga nan ne aka samo ila'i ila'i hukunci ne na fikihu shine mutum ya samu saɓani da matarsa sai ce daga yau ba zan sake kwanciyar aure da ke ba to larabawa kafin zuwan musulunci idan sun yi haka kamar kanin saki ne shi dai bai ce ya sake ta ba amma mu'amalar aure ba za ta sake shiga tsakaninsu ba kuma su a al'adar da suka gada iyaye da kakanni ba wani abu da zai yi ya warware wannan rantsuwar to haka zai zauna da matar babu mu'amalar aure ita bata je ta auri wani ba sannan shi kuma bai ce ba matarsa ba ce to da musulunci ya zo ya tarar da wannan sai ya sassaita al'amuran ya ce ga yadda abin zai kasance da haka shi ne al'imam ibn kasir yake cewa al'ila'u al-halifu ita kalmar ila'i da halifu duk ma'anarsu ɗaya ko a ce halafa ya halifu ko a ce ala yuli daga nan ne al'ila wala ya atali ulul fadli minkum wasu ati ayi utu ulul kurba min al'ila shi ne ce fa'iza halafar rajulu idan mutum ya rantse Allah yi jami'a zaujatahu mudda cewa ba zai sake saduwar aure da matarsa ba na wani lokaci wani lokaci sukan iyakance lokacin ya ce daga nan zuwa shekara goma shimfiɗa ba za ta sake haɗa ni da ke ba ko shekara biyu ko shekara biyar gwargwadon yadda suka ga dama to shine ibnu kasir ya ce idan mutum ya yi rantsuwa irin wannan fala ya khulu to al'amarinsa ba zai wuce in ma ayyakuna akalla min arba'ati ashhurin ko ya yi rantsuwar ya sa kwanakin ƙasa da wata hudu kamar ya ce nan da wata ɗaya ko nan da wata biyu ko nan da wata uku har zuwa da ya hudu au aksara ko kuma ya wuce hudun ko ƙasa da hudu ne ko sama da hudu sai ce fa in kanat aqalla idan lokacin da ya ɗiba ƙasa ne da wata hudu falahu an yanta ziran ƙiba almuddati shari'a ta ba shi dama ya jira wata hudu su cika domin an ba wa miji damar ya yi wa matarsa yaji ya ƙaurace mata a shimfiɗa don wani uzuri na gyara tsawon wata hudu idan miji yayi wannan ba wata hukuma ko wata doka ko wani wakili da ya isa ya tirsasa masa cewa ya dawo a musulunci ya bashi wannan dama domin yana daga cikin hanyoyin da musulunci ya ba wa maza dama don su saita wa matansu layi su dawo da su kan turba in suna yin ba daidai ba ɗayan hanyoyi guda uku daga ciki akwai ƙauracewa a shimfiɗa wallati ta kafu na nishuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun ubangiji yace matan ku da suka kangare muku kuka yi kuka yi su daina suka ki denawa to ga ɗayan hanyoyi uku da za ku muku gyara su fa'izuhunna ku yi musu wa'azi idan ka san matarka mai jin wa'azi ce in an gaya mata Allah zuciyarta tana laushi to sai kai mata wa'azi ko kai kai mata ko ka sa wani ya mata wahjuruhunna fil madaji ka kaurace mata a shimfiɗa ana ka daina saduwa aure da ita akwai matar da in an yi mata haka za ta dawo ta yi nadama ta ba wa miji hakuri a sasanta wadribuhunna mataki na uku shine sai a dake su to amma dukan mai ka'idoji dukan da ba zai fasa nama ba ba zai karya kashi ba domin irin wannan dukan bai dace ba ba shine dukan da musulunci ya ce ba azala sallallahu alaihi wasallam ya ce ayajlidu ahadukum jaldata imra'atahu jaldata abdin thumma yudaji'uha akhir laylihi yanzu dayan ku zai zage da kima ta sa irin yadda ake dukan bawa kuma daga karshe da karshen dare kuma yazo yana neman bukata a wajenta kaga ai bai dace ba to da ka waɗannan hanyoyi guda uku da shari'ar musulunci ta ce abu wajen ladabtar da mata to ta tsakiyar shine kauracewa to shine Allah yake bayanin ga iya kwanakin da ake kauracewar ga iya lokacin da mutum zai ɗiba shari'a ta bashi dama in ya wuce wannan to shi ma ya wuce ikon da aka bashi dole ne a dawo da shi hukuma za ta dawo da shi ko kuma waliyan matar su je su gaya su ce da shi ka dawo an gane ko to amma mata su kula da kyau malamai sukan ce idan mace ta game da irin wannan matsalar to ta sanar ko ta lissafa tun da farko kar ta bari lissafi ya kwace mata domin kar a zo kuma ana tantama shi yana cewa aini yanzu wata biyu tana a yau rabona da shi wata shida to an shiga rigima a da ranar da kika san mijinki ya kaurace miki to ki rubuta date din in kin san ila'i yake miki ko kai ma ranar da kace ka kaurace mata to ka rubuta date din ka ajiye kamar yadda za mu ji haka matan annabi suke yi domin manzo Allah ya yi aiki da wannan ayar a aikace ya taɓa ƙaurace wa matansa na Aisha ta ce annabi ya ƙaurace mana ya ce ba zan sake shigowa gidan nan ba sai na yi wata ɗaya Aisha ta ce sai muka ɗebi duwatsu muke irgawa duk ranar da kwana ɗaya ya wuce sai mu yadda dutse ɗaya muka ɗebi dutse talatin tunda wata ɗaya ce ta ce da muka kai ashirin da tara sai ga annabi ya shigo saura dutse ɗaya ma'ana sauran kwana ɗaya kwana talatin su cika aisha ta ce da zai fara shigowa da ya shigo gidan ta ɗaki na ya biyo yana biyowa irin abin nan na mata ana so ana kaiwa kasuwa sai ta ce to ai kuma ka ce kwana talatin za ka yi saura ɗaya to kaga in kai ne in ka gudu ba za ka sake dawowa ba ce lallai wannan ma ba kai hankali ba to amma sai manzo Allah ya ce ai Aisha daman wata ai kwana 29 ne wani lokaci ne yake kaiwa kwana 30 shikenan sai magana ta wuce an taba bani labarin wani mutum matarsa ta yi masa laifi shi kuma saboda hali irin na mata tun lokacin da ta aure shi sai ta ji ana ce masa dan aljanna dan aljanna ba ta san me sirrin cewa dan aljanna ba to shine wata rana sai take tambayar dan uwansa tace wai me yasa ake cewa ni dan aljanna ne ya ce ai tun da ya taso a rayuwarsa ba a taɓa ganin fushinsa ba a taɓa ganin fushinsa ba ba a taɓa ganin fushinsa ba eh sai ta ce to ita kuma sai ta ba shi haushi dole sai ta ba shi haushi to mata suna da wannan wani lokaci kawai sai ta ce sai ta gwada ka sai ta baka haushi to aka ce ranar sallah ya je ce fanansa na taushe da komai da komai ya kawo lokacin langar tuwo da miya ne tuwo daban miya daban kwanan shan ruwa daban ya je sallar idi ya dawo ya saɓe farar babbar rigarsa ya ajiye an shirya masa kwanan kwanukan abinci da ya buɗe kwanan ruwa ya wanke hannunsa ya buɗe kwanan tuwo sai ya ga tuwo ya buɗe kwanan miya sai ya ga ruwa ashe ita kuma ta ɓuya a ɗaki tana kallon ta gaya za a yi shi kuma da yake haka ɗabi'arsa take ba a faɗa da shi aka ce haka ya cinye tuwansa ya shanye ruwa ya tashi zai fita kuma yana tashi ta biyo ta kama shi kuma ta fashe da kuka don me yasa bai yi fushi ba to shi kuma wani da aka yi masa irin haka shi ma ya ce fanan sallah aka ki yin tuwon sallah da ya zo ya ce me yasa ba a yi ba aka ce ai gishiri ne babu gishiri ya ce gishiri ya ce to ba kuma bari je in kawo gishirin da ya fita sai da ya wuta shi da bata gan shi ba aka rinka neman sa da aka samo shi aka ce ina kake yace na tafi neman gishiri ba gishiri ba lada to da haka dai mutum yana da damar yabi wannan shari'a da shari'a ta shar'anta masa yayi amfani da wannan damar tasa ta cewa idan matarsa ta yi masa ba daidai ba amma cewa ta yi masa da ba daidai ba ba fa kowane karamin abu ba a dole sai ka zama mai haƙuri amma a hali irin nasu akwai abin da dolen dole sai an hukunta su akwai abin da dolen dole sai an nuna musu ga yadda za su saboda halitta ce wacce take karkatacciya kamar yadda addini ya nuna zama da ita sai haƙuri to shine ibn kasir ya ce idan ya kasance lokacin da ka ɗiba ka ce za ka daina saurararta ko za ka daina haɗa shimfiɗa da ita ƙasa da wata hudu ne to dole a jira ka har sai wannan lokaci ya cika amma idan kuma ba haka bane ba ya wuce wata hudu to shari'a za ta kira ka idan ta kai ka gaba ko ta kai ka ofishin yan hizba ko ta kai ka shari'a commission ko ta kai ka kotu ko ta je ta gaya wa waliyanta ko waliyanka to dole za a zo a lissafa a ce to daga ranar da ya ce ya daina kulakin ya daina kwanciya da ke a shimfiɗa guda zuwa yau kwana nawa kenan idan ta ce wata ɗaya ne sai a ce to sai ki ƙara haƙuri da sauran lokaci wata biyu ne sai a ce sai ki ƙara haƙuri da sauran lokaci shari'a ta ba shi dama har sai ya kai wata hudu to amma ba ta aka yi dole kai kuma sai ka sa wata hudun ba ka sa wata ɗayan ko wata biyun ba laifi manzo Allah ya sa wata ɗaya da haka in ka sa wata ɗaya ma zai yi wata biyu ma zai yi kai ko kwana biyar ka sa wani abin da ake so shine gyaruwan lamarin da haka wata ko wata hudun ma ka sa sai kaga kafin wata hudun ta zo ta ne musulma an sasanta shikenan to a irin wannan lokaci malamai sun yi sabani da a ce za ta zo ta baka hakuri kuma ka ce sai kayi wata ɗaya baka kula ta ba yanzu kuma sati ɗaya da fara abin ko sati biyu to da ka dawo ka ci gaba da kulatan bayan ta baka hakuri shin wannan abin da baka cika ba rantsuwa ce da sai an mata kafara magana mafi inganci rantsuwa ce sai kai mata kafara tunda ka sa lokaci kuma baka cika lokacin ba da haka ubangiji subhanahu wataala yace tarabbusu arba'ati ashhurin an ba ku damar ku zauna har tsawon wata hudu ba ku kula su ba an gane ko ibn kasir yace fihi dilalatun ala anna al-ila'a yaktasu bizawjati duna al-ima to wannan ayar a zahirinta ya nuna kenan ila'i macen aure ake wa banda kuyanga banda baiwa domin Allah ya ce lillazina yuluna sai ce min nisa'ihim ga waɗanda suke rantsewa cewa za su kaurace wa matayensu na aure kaga sai aka ce nisa'ihim matayen aure to kenan idan mutum yana da baiwa ba zai mata ila'i ba ita baiwa ba a yi mata ila'i me yasa malamai suka ce saboda ita baiwa kimata bata kai ma a yi mata haka ba baiwa za ka iya siyar da ita za ka iya kyautar da ita amma ita mata aure ce ta fi ƙarfin kai mata haka to shi ne sai aka baka ita kuma hanyoyin da za ka bi ita ma wajen ladabtar da ita Allah ya ce fa in fa'u idan mazan suka haƙura suka dawo to kalmar fa'u dawowa daga fa'a ya fi'u ne bi ma'ana raja'a yarji'u wa in da'ifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ay tarji'a da haka daga fa'a ne ya fi'u raja'a yarji'u to amma cewa sun dawo a nan ba fa ana nufin ya dawo ya ci gaba da magana da ita ba daman ai ba gaba ake ta magana ba ana nufin ya dawo ya ci gaba da saduwar aure da ita shine ibn kasir ya ce wa huwa kinayatun anil jima cewa ya dawo a nan alkunya ce dangane da maganar jima'i tunda dama rantsuwar ta cewa ba za a yi saduwa aure ba ce to ko ya dawo yana magana da ita ba za a ce to ai ya ci ya karya rantsuwarsa ba a'a domin ba ƙauracewar magana aka ce a yi mata ba ba a ƙauracewa mutum ƙauracewar magana to amma macen aure za ka iya ƙaurace mata ƙauracewar jima'i abin nufi ita mace ba a yin gaba da ita an gane ko duk laifin da za ta yi maka ko ka ƙaurace mata ba za ka wuce kwana uku ba amma ƙauracewar jima'i ita ce aka baka dama daga kwana ɗaya har zuwa wata hudu قال ابن عباس wannan maganar Abdullahi dan Abbas ya faɗe ta da haka ibn kasir yace wa qad zakara al-fuqaha wa ghayruhum malaman fiqh sun fada fi munasabati ta'jil al-muli bi arba'ati ashhurin abinda yasa aka ce wanda yake kauracewa matarsa kar ya wuce wata hudu sukan kawo al-athar alladhi rawahu al-imam malik ibn anas akwai athar wanda imam malik dan anas ya rawaito fil muwatta a cikin muwatta an amri ibn dinar daga amru dan dinar kala yace kharaja umar ibn al-khattabi min al-layli fa sami'a imra'atan taqulu me yasa aka tsayar da abin aka ce wata hudu me yasa ba a ce biyar ba ko shida ko bakwai to shine sai su kawo wannan asar din dan hikimar hakan ta fito fili wata rana sayyidina Umar ya fita a cikin Madina yana yawo da daddare wanda wannan yana daga cikin abin da Umar ya koya wa shugabanni a duniya tare da cewa manzo Allah ma yana haka da daddare kawai shugaba ya canja kama ya shiga cikin talakawa dan ya samo labarai da kansa shugaban ƙasa ne kai ka fita wata fitar da ba wanda ya sani ka fita da wata motar da ba a san ka ba ka fita babu jami'an tsaro babu jiniya wata kwangila ka bayar ka je ka duba aikin da kanka ka gani ana yi a wani waje ne aka ce an yi wata hatsaniya ka je ka gane wa idanka domin lokacin da za ka je cikin mutane ba za a baka ka kai inda ake so ka kai ba sai a kakkanje ka a hana ka ka ga abin yadda yake to da ka shi yasa manzala da daddare in duk sahabbai suka yi bacci sai ya fita shi kadai ya yawo a gari ya gano me yake faruwa a cikin talakawa to Umar ma yana haka to wata rana sayyidina Umar yana yawo cikin Madina ya wuce ta gefen wani gida kawai sai ya ji ana rera waka kuma sai ya ji muryar ta mace ce tana cewa ta dawala hazal lailu waswadda janibu wa arraqani alla khalila ulaibu fa wallahi laula Allah anni quraqibu lahurrika min hadha as-sarir jawanibu ita matar waka take tana bege da shauki tace ta dawala hazal lailu daren nan yemin tsawo wasu wadda janibuhu gashi ya yi duhu wa arraƙani kuma na kasa bacci Allah khalila ula'ibuhu saboda ba mijina wanda za mu yi wasa ta ce fa wallahi na rantse da Allah laulallaha anni uratibu ba dan Allah da nake tsoro ba lahurrika min hadha sariru jawanibuhu da na gayyato wani kwarto ya zo mun motsa gadan nan to wannan magana ta taiwa da Umar hankali mace da kanta tana tutiyar za ta gayyato wani namiji gidanta na aure ya fasikanci da ita to ina mijinta shine sai sai na Umar ya sa aka bincika to daman idan Umar ya irin wannan patrol din sabalan din ya kewaye ya gabarna baya nuna kansa kawai yakan gane ina ne abin ya faru sai ya koma idan gari ya waye sai ya turo jami'an tsaro sai a zo a taho da duk wanda yake wajen to da haka da gari ya waye sai na Umar ya tura ya kwatancen gidan ya ce a je a taho da matar gidan da aka taho da ita aka kawo ta gabansa sai ya ce duk 'yan fada kowa ya fita suka fita sai ya ce jiya da daddare na wuce ta bayan gidanki na ji kina wata waka me ya faru sai ta ce to mijina jami'in tsaro ne kai ka tura shi aiki yau watansa kaza bai dawo ba irin abin da ake a tura jami'an tsaro wani kaji ya ce watansa kaza bai zo ya ga matarsa ba wani shekararsa kaza wanda wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba da yawan matan jami'an tsaro suke koma neman mata maza ko kuma abokansu su koma suna kwartanci da matansu irin wannan yana faruwa a barukoki da yawa mana kan ji korafi wata zai a ce mijinta shekara uku an kai shi sambisa ko an kai shi maiduguri wani shekara kaza an kai shi waje kaza wani wata goma sha kaza to a ka'idar musulunci wannan kuskure ne da haka umar da ya ji haka kenan kaga laifin ma nasa ne domin shi ne shugaban ƙasa shi ya sa wannan dokar shi ya tura su aikin to daga nan ne sai sayyidina umar ya kirawo na na hafsa yassa matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta ya ce wani iya lokaci ne mace take iya haƙuri mijinta bai sadu da ita ba sai ta ce gaskiya wata hudu ne zuwa wata shida mafi karanci wata hudu mafi yawanci wata shida mace mai aure a wata hudu ko wata shida in mijinta bai sadu da ita ba in ta kwartanci kar a zarge ta ba laifinta ba ne laifin waye laifin mijin to tun daga nan sai sayyidina Umar ya sa doka duk wani aiki da za a tura ka babu iyalinka to kar a tura ka ka wuce wata hudu sai dai wata biyu wata uku wata daya to wannan shine hikimar da yasa Qur'ani yace tarabbus arba'at ashhurin dakon da miji zai yi ne ya kaurace wa matarsa to kar ya wuce wata hudu da haka malaman tafsiri sukan kawo wannan asar na sayyidina Umar anan dan ya dada fito da wannan hikima to kaga Allah ya faɗi wannan tun Umar bai sani ba saboda shi Allah shi ya halicci bayi shi ya san me ya halitta a tattare da bayinsa al-imam ibn kathir ya ce wa qad ya hada min turkin wannan kissar an rawaito ta ta hanyoyi daban-daban wa dhahaba akharuna ila annahu yaqa'u bimudiyil arba'ati ashhurin tatliqa wasu malamai suka ce da zarar wata hudun ya cika ko mijin ya dawo mijin bai dawo ba to saki ya auku ba sai ya ce ya sake ta ba in dai ya cika wata hudu bai dawo ba to ta sako to amma sun yi sabani wani irin saki shin sakin na kome ko wanda babu kome wasu suka ce babu kome wasu suka ce na kome ma'ana in na kome ne kuma yana da damar har yanzu tana idda ya dawo da ita idan kuma har ya bari ta gama ida to shikenan kuma sun rabu sai dai kuma in sakin bai kai uku ba yana da damar ya sake shiga cikin sababbin manema in ta yarda da shi ya sake bata sabon sadaki kuma a sake sabon daurin aure to amma magana mafi inganci dan wata hudun sun cika har yanzu saki bai auku ba sai an zo an zaunar da shi to yanzu da kace ka kaurace wa matarka yau fa kwanakin da shari'a ta diban maka wata hudu sun cika me kake nufi zaka dawo ko ba zaka dawo ba shine Allah ya ce fa in fa'u idan ya dawo ko mazan suka dawo irin wanda suka yi hakan fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ne mana yan kwanakin da suka dora akan wata hudun Allah ya yafe ita ma laifin da ta yi wa mijin tunda ya horar da ita irin wannan horon to Allah ya yafe amma Allah ya ce wa in azamu talaqa idan kuma duk mijin da ya rantse cewa ya daina saduwa da matarsa har wata hudu ya bai dawo ba kuma daman shi a zuciyarsa ya nufi ya rabu da ita ne har abada saki yake nufi ya ji nauyin ya fito ya faɗa to ya sani fa inna allaha samiun alim allah mai ji ne kuma masani ne mana ko ka fito ka bayyanar shi allah ya sani ko baka faɗa ba in ka kudarci sakin a ranka to shi allah ya san saki kake nufi kuma Allah zai maka hukunci da abin da ya sani tattare da kai na abin da ka kudurce a cikin zuciyarka Allah ya ce ni والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
to kafin zuwan musulunci larabawa ba su da adadin saki sai ka ji mutum ya saki matarsa sau miliyan ɗaya ya sake ta ya ce na dawo da ke ya sake sakarta na dawo da ke ya sake sake duk lokacin da ta ba shi haushi ya sake ta kuma duk lokacin da ya ga dama ya dawo da ita to shine Allah maɗaukakin sarki yake so ya tantance mana adadin saki da kuma lokacin da ake idda bayan an yi sakin ma'ana lokacin da ka saki matarka saki na ɗaya to ta fara idda za a gaya maka mecece iddar a wannan lokacin na idda kana da damar ka dawo da ita in ka bari iddar ta wuce to kuma sai wani hukunci ya faru kuma za ka yi haka ne iya sau uku na uku ya cika to kuma kai da ita shikenan shine ibn kasir ya ce hadal amru min Allah subhanahu wa ta'ala lil mutallaqati al madkhuli bihinna min zawatil aqra' da haka wannan hukuncin na idda da Allah zai yi bayani na matan da aka saka ne kuma waɗanda suke yin jinin haila banda wanda ba sa jinin haila idan mace ba ta jinin haila sakamakon tsufa ko sakamakon ƙarancin shekaru to ita in an sake ta watanni take irgawa ba jini ba ko tsarki shine Allah ya ce wal mutallaqatu lalle matan da aka saka yatarabbasna za su yi zaman jira bi anfusihinna akankin kansu ta ƙuru'in har tsawon ƙuru'i uku ƙuru'in nan wasu malamai sun ce shine jini wasu malamai sun ce shine tsarki saboda asali a kalmar larabci alƙuru shine duk abin da yake maimaituwa an gane ko to shi kuma tsarki ga mace yana maimaituwa jinin ma yana maimaituwa to shi yasa wasu sai suka fassara da tsarki wasu suka fassara da jini suka ce idan aka saki mace waɗanda suka ce ƙuru jam'u ƙur'in ana nufin alhaida jini to idan mace aka sake ta in ta jini ɗaya ta biyu ta na uku ko ba ta gama na ukun ba in dai ta shiga na uku to da ya ɗauke ta gama ƙidda mijinta bai da dama ya komo da ita ta wuce masa amma waɗanda suka ce tsarki ake nufi ba jini ba to ita ko ta yi jini na ɗaya ta yi na biyu ta yi na uku ko jinin ya ɗauke har yanzu bata fita daga idda ba sai ta yi ne sai ta yi wanka bambancin kawai shine wannan ta gama jini bata yi wanka ba ga wanda suka ce jinin ake irgawa to da ta gama jini na uku ko bata yi wanka ba ta gama idda da haka yanzu in ta yi wanka kuma sai ta kama gabanta amma waɗanda suka ce a'a tsarki ake nufi ba jini ba to ko ta gama jini na ukun bata gama idda ba sai in ta yi ne wanka kenan yanzu da mace za ta gama jini na uku mijinta ya sake ta amma ta ɗauki bokiti ta kai ban ɗaki za ta yi wanka kan ta fara kwara ruwan sai ce wance me kike ta ce wanka zan yi sai ce na dawo da ke shikenan ta zama mata komo gidan jiya saboda ba ta riga ta yi wanka ba to kowanne daga cikin waɗannan fahimtar guda biyu in ka ɗauka daidai ne kowanne aka yi aiki da shi daidai ne domin kowanne kalmar kurkudin tana ɗauka kuma kowanne akwai hadisai da suka tabbatar da haka sannan kuma akwai maganganun malaman luga da kuma malaman fiqh da haka za ka samu da yawan sahabbai sun fassara da ƙur'u da yawan bi ma'ana alhaida da yawan su kuma sun fassara ƙur'u bi ma'ana at-tuhur to sai Allah ya ce wala yahillu lahunna bai halatta ba ga su mata waɗanda aka saka waɗanda kuma suke jini ay yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu me abinda Allah ya halitta a mahaifa malamai suka ce ɗayan biyu ne ko jinin al'ada ko jinjiri akwai macen da in miji ya sake ta haushin sakin tana da ciki karami sai ta je ta zubar to idan ta haka ta yi zalunci dan an sake ki kin ji zafin saki karki kashe danki karki zubar da cikinki Allah zai kama ki ko kina da ciki karki ce baki da ciki to sannan kuma kar dan mijinki ya sake ki kina jin haushin sakin ko daman Allah Allah kike a rabu kin yi jinin al'ada ɗaya kice baki ba ko kuma ɗaya kika kice kin yi biyu dan ki sauri ki gama idda ki rabu da shi to Allah ya ce kada ku ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarku wannan ya nuna kenan jinin al'ada kai tsaye daga ina yake daga mahaifa daga mahaifa domin malamai suka ce shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi a nan kamar faɗin Allah cikin suratul ra'adi Allahu ya'lamu ma tahlim milu kullu unsa wa ma taghidu arhamu wa ma tazdad kullu shay'in indahu bi miqdar Allah yana sane da duk abin da kowace ya mace take ɗauke da shi a cikinta kuma ya san abin da mahaifa take ragewa da kuma wanda take karawa nan ma malamai suka ce wanda take ragewa na kwanakin haila wata rana mace kaga ta yi kwana uku wani lokaci ta kwana biyar wani lokaci ta kwana biyu mahaifa ce take ragewa domin haka jinin yake wani lokaci ya karu wani lokaci ya ragu kuma duk daga mahaifa yake wasu kuma suka ce a'a ma taghidul arham wa ma tazdad abin da mahaifa take ragewa na kwanakin haihuwa wata macen sai ka ga a wata tara da kwana tara ta haihu wata kuma a wata bakwai ma za ta haihu wata kuma sai ta kai ma shekara ba ta haihu ba tana ɗauke da cikin menene matsalar ko daga ina ake samun haka mahaifa ce haka Allah ya bata damar ta rinka wannan da haka Allah madaukin sarki ce bai halatta ba ga mata suke ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ko na ɗa ko na jinin haila dan haushin mazansu sun sake su wannan ya sa malamai suka ce kenan makoma a irin wannan rikita-rikitar su matan su ne hujja idan yanzu miji yana rigima da matarsa akan idda yana cewa ai jini biyu ta yi ita kuma tana wallahi na gama to maganar wa za a dogara da ita maganar ta ba maganarsa ba domin ba shi yake jinin haila ba ita take yi to amma su Allah yana gaya musu su ji tsoron Allah su faɗi gaskiya akwai matsaloli iri daban-daban na aure akwai matsalar da in ta faru maganar miji ita ce abar dogaro akwai matsalar da in ta faru maganar mace ita ce abar dogaro yanzu mutum ne ya ce ya saki bai saki matarsa ba ita kuma ta ce ya sake ni to magana wa za a dauka maganarsa za a dauka ba ita ba dan ba ita take saki ba sai dai shi a ce ya ji tsoron Allah domin wata matar in tana so ta bar miji kawai sai ta kakara masa ƙarya ta ce ai ya sake ta ko ta ce wannan sakin shi ne na uku to sai a tambaye shi kai yanzu wannan na nawa ka sani in ya ce na biyu ne to na biyu za a ɗauka na ɗaya ne na ɗaya za a ɗauka malamai suka ce sai dai in tana da wasu hujjojin da suka fi nasa kila ya rubuta a takarda daban-daban da kwanan wata duk takardun tana da su sai ta kawo su ko ya faɗa a gaban mutane da aka yadda da su adalai ai a gaban wani da wani ya min saki na ɗaya na biyun kuma a gaban wani da wani na uku kuma a gaban wani da wani to in ta zo da shaidu sai a karɓi maganar shaidu a kyale shi to amma idan kowannen su bashi da shaida to a maganar saki maganar miji ake dogaro da ita amma a maganar idda maganar mace ita ce a ban lura shine wala yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin ubangiji ya ce in kunna yu'minna billah idan dai sun kasance sun yi imani da Allah imani na gaskiya wal yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar lahira imani na gaskiya wa bu'ulatuhunna kuma mazajansu waɗanda suka sake su saki na kome ɗaya ko biyu a haƙƙo bi raddihinna fi zalika su suka fi cancanta su mai da su a wannan yanayi idan mace mijinta ya sake ta saki na ɗaya ko saki na biyu tana idda to ba wanda ya cancanta ya aure ta sai shi dan har yanzu matarsa ce ba ma a neman auren irin wannan matan saboda suna cikin iddar wani kuma yana da damar ya ce ya dawo da ita ubangiji maɗaukakin sarki ce in aradu islahan in suna nufin sasantawa to shi ya fi cancanta ya dawo da ita cewa shi ya fi cancanta ba a nufin cewa fa akwai wani wanda ya cancanta ba shi ba da haka a nan a haƙo laisa ala babihi shi ya fi cancanta kaga ba yana nufin kuma akwai wani mai cancanta ba sai dai shi ya fi a'a domin fi'ilu af'ala sigatu tafdil malamai suka ce laisa kull fi kulli waqtin yakunu ala babihi ba kowane lokaci bane in an ce wane yafi yake nuna akwai mai fifiko amma shi yafi ba haka ake nufi ba kamar in an ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani kina ko wani mai sanin amma Allah ne yafi a'a daman Allah shine masani sannan Allah madaukin sarki ce walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf lalle mata suna da haƙƙi akan maza irin kwatankwacin haƙƙin da su ma mazan suke da shi akan mata amma bil ma'arufi na kyautatawa irin yadda za ka so ta faranta ma kai ma ka faranta mata irin yadda kake neman ta sauke haƙƙinka kai ma ka sauke haƙƙinta shi yasa abdullahi dan abba zai ce kuntu atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li nakan yi wa matata kwalliya domin ina son ni ma ta yi min to su mata sau da dama maza ke koya musu yadda za a rayu idan tun matarka tana binka kana matsa mata kana takura mata kana nuna mata rashin tausayi da rashin mutunci to ita ma sai ta zo ta daina tausayinka ita ma sai ta zo ta kekashe ba ta jin kunyar ta gaya maka magana saboda kai ma ka koya mata haka ba ka shayin ka zage ta to tun ba ta rama za ta dawo ta rama to amma idan kana so ka koya wa matarka alheri to kai ma ka rinka mata sai ta koya kar ka yadda ka zage ta duk rashin kunyar ta zai wahala ta iya bude ido ta zage ka karka yadda ka ci mutuncin iyayenka duk rashin mutuncin ta zai wahala ta ci mutuncin iyayenka karka ce wance ƙarya kike yi ita ma ba za ta taɓa ce maka ƙarya kake ba in ku kaga haka to sai dai in fitsararriya ce domin shi sau da dama mai tarbiya shi yake koyar da yadda yake so tarbiyar wanda yake wa tarbiya ta kasance to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf ya tabbata cin hadisin muawiya ibn haida as-sulami ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mar'ati ahadina alaihi me haƙƙin mata ɗayar mu akan sa annabi yace an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita lalle in ka ci abinci ka bawa matarka ita ma ta ci sannan in ka yi tufafi ita ma kai mata tufafi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan za mu yi wa matan mu ladabi ko da ya kama mu da kesu to ga ka'idar dukan daga ciki banda mari sannan banda ka zage kai ta dukan ta kamar wata jaka a domin duk wannan ya sabawa da kyautatawa sai Allah ya ce walin rijali alaihin na daraja su kuma mata su sani maza su ne jagorori a kansu maza su ne shugabanninsu ita mace laifinta shine ta yi rashin ladabi kai kuma laifinka shine ka musguna mata to kai kar ka musguna mata ita kuma kar ta ɗauka ta zama sa'akka domin wata matar ka haife ta to amma tunda kuna mu'amala aure sai ta rinka jin ita kamar sa'akka ce a'a ba yadda mace za ta zama sa'an namiji ko ke kika girme shi shine shugaba a kanki ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa walil rijali 'alayhinna daraja wa la tansaw al-fadla bainakum da sauransu ubangiji yace wallahu lalle Allah azizun mabwayi ne hakimun kuma mai hikima ne ma'ana duk abin da Allah madaukin sarki yace mu idan mun yi to za mu zauna lafiya kuma yana da hikima ne shar'anta mana dukkanin waɗannan shari'o'i idan muka bi su za mu zauna lafiya sannan kuma in muka kibi to mu sani kuma Allah fa mai isa ne ma'ana zai hora mu zai hora mu kuma zai ladabtar da mu zai kuma dau matakin da ya dace akan dukan wanda ya saba wa dokokinsa Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta amin ya nuna mana kare ya bamu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da ba da ladiya